الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin kitabu tauhid a cikin wannan masallaci mai albarka masjidu tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarshen baban da yake bayani dangane da wato mutumin da ya zagi zamani haƙiƙa ya zagi ya cutar da ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan babu tasammi bi qadil qudati wa nahwihi na'am bismillahir rahmanir rahim باب التسمي بقاض القضاة ونحوه في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع na'am babu tasammi bi qadil qudati wannan babu zai yi mana bayani dangane da hadarin mutum ya ambaci kanshi alƙalin alƙalai ya ce shi alƙalin alƙalai ne ko kuma a ambace shi da qadil qudat alƙalin alƙalai wa nahwihi da makamancin alƙalin alƙalai ko a ce sarkin sarakuna sultanus salatin ko a ce alimul ulama'i malamin malamai ban gane da kyau ko wannan bai dace ba to wajen faɗar qadul qudat idan ya zamanto ana nufin wani laska ce cikin laskoki irin misali a ce sarkin maradi ai maradi tana da kwai ƙauyayyuka ko sarakan gari ruwan nan duka gwanta-gwanta irin tagajin-tagajin sarakai na kawai haka ake ce musu gwanta-gwanta ƙananan sarakai na gabaki ɗaya jihohi na ƙauyayyukan da suke maraɗi ya ga a ƙarƙashin wasu ki a ƙarƙashin sarkin maraɗi suke ko to yin aka ce sulɓanu salatini maraɗi sarkin sarakuna na maraɗi wannan an yi ɗinsa da maraɗi kaɗai ku to wannan waɗansu daga cikin malamai suna ganin ya halatta saboda amma idan ka ce sulɓanus salaɗin sarkin sarakuna ba tare da ka dabaibaye shi ba da wani yanki saboda wannan allah shine sulɓanus salaɗin lokacin da ka ce ƙadul qudat alƙalin alƙalai allah ta'ala shine alƙalin alƙalai saboda shi wannan shine mutlaq amma lokacin da ka yi dabaibaye shi da wani yanki ka ce ai wannan shine alƙalin alƙalai duka na zandar don wata shari'a in dai aka yi a kowane gida na alƙali in dai baka yarda da ita ba za ka iya ɗaukar ƙara ka kana mun gane da kyau akwai kotu kotun da in shari'a bata maka ba za ka iya ɗaukar ƙara zuwa gare ta ko wanda ana ce mata ita ce babbar kotu to akwai alƙalin alƙalai kuma duk wanda ya maka shari'a in baka yarda ba to akwai gidan wani da idan ka tafi nan toho in ya maka shari'a in dai a wannan jiha ce duk inda ka je ka kasa yake da shi kuma ba wanda za ka ce mai kes din nan wani ya taba ta kuma ya ce shi ya maka magana a kanta iri yadda da aka zo da kes wajen umar dan khattab aka ce gashi gashi gashi an ce a tafi wajen annabi shi wannan ya ce biyar raba mana sai ce to haka aka yi ce to kuda yana hutowa ya zo da takobi ya sare mutum ko to haka nan shi ma wannan karamin alkali in aka ce alkali wane ne ya yi sun yi akan wannan fatawa da sauransu da komai da komai ga ayoyi nan ga hadisi nan amma shi wannan ya ce bai yadda ba to da ina fitowa shi kenan sai ya cika takara ce to ku je hukum siriya ku ce ni na kawo shi ku ashe ya cika takara a riƙe wannan mutumin sai na waiwaye shi in gane da yau eh ba wai da adda ba zai fito ko takobi ya ce ya zare kan shi shi ba shi da wannan huruma fi sahihi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim ana abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira yardal Allah ta kara tabbata a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce inna akhna asmin inda Allahi wato haƙiƙa mafi ƙasƙancin suna a wajen Allah sunan da ya fi kowane suna ƙasƙanci a wajen Allah shi ne rajulun tasamma malikal amlak wato mutumin da ya ambaci kanshi sarkin sarakuna la malika illallahu ba wani mamallaki wanda yake cikakke in banda Allah subhanahu wa ta'ala wato sunan saboda abin da yasa ya zamanto suna ne mafi kaskanci a wajen Allah saboda mutumin da ya dasa wa kanshi wannan suna za ga yana kumbura in ya zo cikin jama'a ga sarkin sarakuna nan ya zo shi zai raka tafiya ɗaiɗai wanda shi kuma tafiya ta takama ita ma kanta tana janyo wa mutum matsala baina ma rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu walil bukhari murajjulun wa lahuma jummatahu wali muslimin a'jabatu jummatuhu wa lahuma id khasafa Allahu bihi fa huwa yatajaljalu ila yawmil qiyamati hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sayar bukhari da muslim tahiyya ta takama kanta wannan tana janyo wa mutum kaskanci a wajen Allah to lokacin da ya zama to mutum ya ji ana gaya mai wannan suna sarkin sarakuna ran sarki ya dade da sauransu wannan sai ya zama to ya sa yana cin karen shi ba babbaka yana ganin duk laskan nan gabaki ɗayanta a karkashin shi take ba wani sarki wanda shi zai yi magana sarkin na ya dakan shi in aka zo gurin shi ba wani sarki shine sarki sai zama to wannan ya sa shi jiji da kai da sauransu wanda wannan kuma ya ɗauki sifa ta Allah ya baiwa kanshi sai Allah ta'ala ya kaskantar da shi shine sunan da ya fi kowane suna kaskanci a wajen Allah shine mutumin da ya ambaci kanshi sarkin sarakuna ko kuma aka ambace shi sarkin sarakuna kuma ya rada hakan da ya bi wannan bai dacewa qala sufyan سفيان ابن عيينة ابن أبي إمران ميمون الهلالي مولاهم أبو محمد الكوفي yace mithlu shahan shah wato misalin ka ce shahan shah wannan da yare ne na farisanci da yare na farisanci shahan jam'i ne na amlak jam'i ne na malik amlak ko shine shahan da yare na na farisanci shahin shi kuma shine malik shahan shahin ma'ana malikul amlak sarkin sarakuna shine yace to hakanan wai wato abin da yake nufi anan Sufyan ibn Uyayna ya kawo wannan saboda ya nuna maka ba wai sai an faɗa da larabci ba da kowane yare ka faɗa kai amfani da wannan tabiri din sarkin sarakuna ko alƙalin alƙalai ko shugaban shugabanni wannan dukkaninsu za mu ga cewa wato sunaye ne na Allah sannan kuma sifofi ne na Allah aka ce sarkin sarakuna kana rufin Allah ta'ala shi ne sarkinsu gabaki da saboda limanil mulkul yauma lillahi alwahid alqahar don wani sarki a gobe kiyama ba wani zancen a daga tuta sarkin kaza ba zancen kana ji kana gani kuma Allah ya ce limanil mulkul yauma ba kai saka yi magana ba ko kala rawi da yace zai je ya ga wa sarkin Kano ya ce ni ne shi wada shadariya ne ai ba zai ce wannan aje ba yawa da ala fata'ala Allahu al-maliku al-haq wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu in ana magana sarkin sarakuna Allah kenan alqalan alqalai alaysa Allahu bi ahkamil hakimina hukuncin da idan Allah ya yi shi ba wanda ya isa ya daga ba wanda ya isa kuma ya ce dan me akai kaza wallahu yahkum la mu'aqiba li hukmihi dan adam zai iya yin hukunci kuma hukuncin shi ya zama to ba daidai bane to amma lokacin da kace qadul qudat kana nufin wannan wanda shi ya ya kai makura wajen iya hukunci abin da ya zartar haka ne ko shakka babu ina da kyau amma shi kuma dan adam zahiri ya sani bai san batini ba da Allah kuma shi wannan yafi soban shi iya magana kuma shine marasa gaskiya sai ya shirya zance ya dabarbarta saboda ya san ya je shi gaban kotu an gurfanar da shi a kotu ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba ya saba da ita shi ko wannan bako ne wannan shi ne karan zawar shi na farko kaga in yazo yana magana ma karkarwa zai dinga yi ranka ya dade wallahi kaza kaza kawai dai kaga yana hawaye shi ko ne ce ba ga irin da ba tun daga can na ce ka bani kana amma yanzu ka ce mu zo mu to zana zancen naka sai wallahi ya fi shi gaskiya kaga shi annabi zai yi magana shi shi kuma biya kawai duniya ya yi shi karanta shi dama ya shiga hannu ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba ka ga yanzu wani a lokacin na alkali zai kallaci wani ce kai yanzu so ne kace da kukan naka wani ɗauki haƙƙin shi a baka ka ku ta samu nishi ku ba shi gona shi ya tafi shi kuma to kaga a wannan lokacin yanzu shi an ce mai alƙalin alƙalai amma saboda la ya alamu da ba sai zaman to ya yi hukunci na gaskiya ya ba da gaskiya ga wanda shi ne ba shi da gaskiya ya ba da rashin gaskiya ga mai gaskiya to amma an ce mai alƙalin alƙalai a haka ashe Allah shine alƙalin alƙalai wanda shi siffar ka mazahar naka ba zai tsoratar da shi ba eh zaka zo da mazahar naka a yankuna da sauransu amma saboda zuciyarka a kumbura take ya mu'amalace ka da mu'amalar ka ta zuciya mun gane da kyau inna la la yanzuru ila suwarikum mun gane da kyau wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum na'am wafi riwayatin a cikin wata riwaya a ghiyadhu rajulin ala Allah mafi husatar mutum a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mutumin da Allah ta'ala ya fi hushi da shi ranar tashin alkiyama wa akhbathuhu mafi muni mutumin da ya fi kowa muni a wajen Allah shine rajulun tasamma malikal amlak mutumin da ya ambaci kanshi sarkin sarakuna ko ya ambaci kanshi alƙalin alƙalai ko ya ambaci kanshi shugaban shugabanni ko ya ambaci kanshi alimul ulamai shi yasa malamai wallahi suna da kwai wannan sosai wajen abin da ya shafi ka cewa mutum shekul islam gane da kyau ko abubuwan da suke gudana a ƙarshen wallahi usaimi ne ce wannan kalma din nan ba ta dace ba ka dinga cewa mutum shekul islam al'imam babu laifi ka ambace shi da al'imam amma ka ce mutum shekul islam dattijan musulunci kenan duk wani dattijo na musulunci a kasan sheke wacce wani bai dace ba tawo ya ka ce eh sai haƙuri fa amma dai al'imamu a ce al'imamu wanda ya ce babu laifi amma dai ka ce mutum shekul islam ya ce wani al'aula shi ne alijitinabu ka nisanci irin yin amfani da waɗannan kalmomi da ya shekul islam kaza kaza kaza ka ce shekhana la'alla kai malamin ka ne amma cikin musulmai akwai wanda ya fi shi amma ce shekul islam to na'am qawluhu akhna yani awda fadan shi da yace inna akhna asmin wato yani awda asmin mafi kaskanci sunan da yafi kowane suna kashi shine sunan da mutum ya rasa wa kanshi sarkin sarakuna ko shugaban shugabanni ko malamin malamma ko mufti mufti tsakalaini kaji da kaji ba na suna mai ma dacewa mufti tsakalaini wato ya kai sadaratul munta ba wai mutane kaɗai ba hala aljanne ma shi fatawar shi ta shafa na'am fihi masail al'ula النهي عن التسمي بمالك الأملاك الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه
شيكنا الأولى فيه مسائل أتكون وانا بابي أكوي مسألولي al'ula matsala ta farko annahayu anit tasammi bi malikil amlak wato hani dangane da ambatan wani imma ya ambaci kanshi ko a ambace shi da sarkin sarakuna wannan baya halatta saboda kamar yadda muka faɗa amma in ya zamanto na wata gunduma ne muƙayyada sarkin sarakuna ne na kaza na ƙauyen kaza wajen sarki sha takwas a ƙarƙashin shi yake to in ya zo a ce shi ne sarkinsu ga baki ɗaya mun gane da kyau wannan ba laifi mun gane amma a yi itilaƙinta a saka ta haka nan ta tafi wannan baya halatta tsaniya sannan kuma matsala ta biyu anna ma fi ma'anahu mithluhu wato haƙiƙa dukkan abin da yake cikin ma'anar wannan malikul amlak kwatamkacin shi yake wajen hukunci kace qadul qudat حاكم الحكماء سلطان السلاطين alimul ulama kama qala sufyan kamar yadda sufyan ibn uyayna ibn abi imran maimun al-hilali ya fada الثالثة mas'ala ta uku a cikin wannan babi at-tafaqqulu litaghlizi fi hadha wa fi hadha wa nahwihi at-tafaqqulu lura da kyau litaghliz da kausasa harshe wanda ya zo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fi hadha cikin ambatan kai da malikul amlak wa nahwihi da makamancinsa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce sunan da ya fi kowane suna muni da ƙasƙanci da kuma husa ta Allah shi ne sunan da ya zama yana ɗauke da wannan sifa ta malikul amlak ko sulbanus saladin ko alimul ulama ko tadul qudat mun gane da kyau ma'al qad'i tare da yankewa karara cewa bi annal qalba lam yaqsid ma'anahu zuciya bata yi nufin wannan ma'anar ba lokacin da zaka ce sarkin sarakuna kai a zuciyarka ba ka nufin cewa ka ɗoki sifar Allah ka ba shi amma duk da haka bai dace ba saboda hakan ɗin yu'addi ila shirki da ƙarshe mun gane da kyau arabi'a matsala ta hudu at-tafaqqunu anna hadha li ajli Allah subhanahu wato haƙiƙa hakan ɗin mutum ya zamanto ya bar waɗannan sunaye ga baki ɗaya ana yi ne ana lura ne da kyau saboda yin hakan din barin ambatan mutum da wannan sunan saboda Allah ta'ala ne shi kadai mun gane da kyau amma za mu ga a cikin wata nusukhal anna hadha li ijlalillahi ta'ala yawa mun gane da kyau yin hakan din a bar ambatan mutum malikul amlak ko qadul qudat wannan saboda girmama Allah saboda Allah tabaraka wa ta'ala shine ya cancanta ka fice mai wannan qadul qudat alimul ulama malamin da yake malamin malama ne ga baki daya saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine malamin wannan al'umma din to shi ma kuma Allah ta'ala ya ce wa innahu wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim kaga shi Allah subhanahu wa ta'ala shine malamin malama ga baki daya ba wani mai ilimi wanda iliminsa zaka hada shi da ilimi na Allah idan ka ɗauki ilimin da Allah ta'ala ya baiwa mutane na duniya ga baki da da ilimin Allah kamar teku ne ka tsoma baki a ciki ka fidda bakinka haka al-khadir ya faɗa ga annabi Musa ma na kasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allah illa kama yanqusu mikh kama yanqusu bi minqadihi id adkhala bar hadithin da yana cikin Bukhari da Muslim hadisin Sa'id ibn Jubair mun gane da kyau wato ilimin Allah da ilimin dan adam idan ka hada kamar teku ne tsuntsu ya tsoma baki ya sha ruwa kawai ya ka gani zai rage ilimin Allah ko ba zai rage ba ba zai rage wannan tekun ba wa foka kulli zai ilimin alim kuma Allah ya ce wa ma utitu min ilimi illa qalila kaga zaka ce mai malamin malama kuma zaka ce hakimul hukama saboda wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi idan Allah ya hukunci ko ba wanda zai ce a tada wannan hukunci ba wanda zai ci dindiniyar wannan hukunci din kaga ashe duk wani mai hukunci kuma za a iya cin dindiniyarsa za ka iya ganowa kuskuren shi a matsayinka na kai kasan shi kake a alƙalanci ba shi yake ruri akan kuma duk hukuncin da ya zartar ba gaskiya ne amma Allah ko wanda zai ce Allah ya zartar da hukunci ko ba haka bane babu kaga ashe qadul qudat wannan suna ne na Allah Allah ta'ala ne ya cancanci wannan amma shi wannan zai iya yin hukunci na ƙasa da shi ma ya gano da kuskure ba wai na sama da shi ba mun gane irin sulbanin saladin da sauransu na'am
babu ihtirami asma'illah ilah عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره نعم باب احترام أسماء الله تعالى wannan babu zai mana bayani dangane da girmama sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto asma'ullahi ta'ala laha hurma indana tana da kai girma da kima da daraja a wajenmu wa taghayyiri lismi da kuma canza wa mutum alkunya ko suna da ajli zalika saboda girmama suna Allah subhanahu wa ta'ala ana abi shuraihin wani hadithi an amso shi daga abu shuraih hani Allah ta'ala ya kare yadda da shi wannan abu shuraih ya ce ya tafi wajen ma'aiki alaihi salatu wa salamu tare da mutanen shi ya ce sai ma'aiki fasami ahun yukannuni bi abil hakam sai ma'aiki ya ji mutane na suna ce min abul hakam abul hakam annahu kana yukna abul hakami wato haƙiƙa abu shuraihin ya kasance ana mai alkunya da abul hakam abul hakam faƙawala lahun nabi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi kai bawan Allah inna allaha huwal hakam haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine alhakam wanda ya cancanci ya yi hukunci a tsakankanin bayansa al-mustahiqu lil hukmi shine ya cancanci ya yi hukunci tsakankanin bayansa shine alhakam da aka yi cewa mutum abdul hakam kenan an gane da kyau alhakam suna ne daga cikin sunaye na Allah wa ilaihi hukum sannan kuma hukunci ga baki ɗaya zuwa ga Allah ta'ala ne yake tikewa an gane da kyau Allah tabaraka wa ta'ala zuwa gare shi ne ake yin hukunci kuma hukuncin da ya zartar shine hukunci zartacce ba wani wanda zai tada shi ala lahul khalqu wal amru lahul hukmu wa ilayhi turja'un mun gane da kyau to sai ma ake tambaye shi ce fali matukuna abal hakami me yasa ake ce maka baban hakam faqala sai Abu Shuraih ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulullahi abinda Allah ya hore mu da shi shine inna qaumi idha ikhtalafu fi shay'in hakika jama'a ta mutane na idan suka yi sabani a cikin wani lamari wannan ya ce abin nan kaza ne wannan ya ce kaza ne a tauni suna garzayawa su zo min fahkamtu bainahum sai in yi hukunci tsakankanin su in ce kaza din ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake fardiyyar kilal fariƙe ne sai dukkan bangarorin guda biyu su yarda da abin da na hukunta kowanne daga cikinsu sai ya ji abin da na faɗa ya gamsu da shi ba su da ja irin shi ne kotu ta ƙarshe ya ce to ta dalilin haka sai suke ce min abul hakam wato in dai hukunci kake nema ga baban shi mun gane da kyau faƙala ma ahsana hadha ma yake alaihi salatu wassalam ya ce ma dalla da wannan mamaki ya tabbata ga wannan abin da kake yayi ce amma fa malaka minal wulad ko fa malaka minal walad ya'ya nawa kake da kai kana da ya'ya ko baka da ya'yanka nawa qultu shuraihun wa muslimun wa abdullahi yace ni ina da kai ya'ya akwai shuraih akwai abdullahi akwai muslim qala fa man akbaruhum ma'aiki yace to daga cikin su wane ne babba cikin 'ya'yan nan naka guda uku qultu shuraihun nace shuraihu shine babban su qala fa anta abu shuraihin fadala ce mai to kai yanzu daga ka zama abu shuraih ka tashi daga abul hakam alkunyar ka ta koma abu shuraihin saboda alhakam wato in aka ɗauki ma'anar abul hakam saboda mun ce alhakam suna ne daga cikin sunaye na Allah zai bada ma'anar me abullahi wanda kaga bai dace ba mun gane da kyau yanzu ka sa mutum suna aburrahmani alkuniya saka ya ce aburrahmani kaga ya halitta ka ce abu abdurrahman saboda abdurrahman ka jingina bawa zuwa ga mahalicinsa amma lokacin da ka ce abul hakam wato alhakam din suna ne na Allah to saboda ihtiramu ismillahi saboda girmama sunan Allah sai ka canza wa mutum wannan suna wannan alkuniya ka ce bata yi ba alkuniya ce wanda akwai kuskure a cikin yin wannan alkuniya da ya zama lokacin mutum ba da daga ya ji suna ba ya ce kawai idan aka ya samu karuwa ta dako diya kawai zai dasa wannan abin da ya samu karuwa wannan suna a ka yi kokari ka san ma'anar shi dogon sannan kuma ba kowace alkuniya bace za ka ce a yi maka na'am wani hadisi abu dawuda wa ghairuhu da waninsa suka fitar da shi
فيه مسائل الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية فيه مسائل wato a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda ya kamata a ce mun kula da su al'ula matsala ta farko ihtiramu asma'illahi wa sifatihi wato girmama sunaye na Allah da kuma sifofi na Allah dukkan abin da suna ne na Allah ko sifa ce ta Allah to a girmama ta walam yaqsid ma'anahu walau lam yaqsid ma'anahu koda wato mai fadar wannan alkunya wanda zai wa kanshi wannan alkunya din bai yi nufin abin da wannan ma'anar abin da wannan kalma ta kunsa ta ma'ana ba na ma'ana koda bai yi nufin haka ba mun gane kyau kada ya ce ni ai ban yi nufin sunan in ce ina nufin alkunya ta abullahi ba a abul hakam da na ce ai ba abullahi nake nufi ba kuma ni a zuciyata ma bai zo wannan abin da ka faɗa ba kai ne dai kake so ka kafirta ni ba haka za ka faɗa bai ba kika ce to tunda dai yanzu an sanar da kai sai ka yi kokari ka gyara abul hakami ba alkunya ba ce wanda ta dace saboda akwai buƙatar ihtiramu asma'illahi ta'ala الثانية نبي تغيير الاسم لأجل ذلك canza suna canza suna saboda wato an ambaci mutum ko an yi mai alkunya da abin da bai dace ba tsari wani aiki yaro ya ce ya dasa mashi Allah kaga ai bai dace ba ko to sai a canza mai wannan suna din a ce sai dai ka kara abdu kafin Allah din sai ya zama to Abdullahi shikenan sunan ya canzu ya gyaru ya fi kyau amma daga cikin irin sunayen da ake ambata akwai irin sunayen da su tabbata a hadisi ba cewa suna ne na Allah irin abin da ya shafi ar-rashid irin su bayan ar-rashid akwai sunan da bai tabbata ba shi ma an da kyau irin su al-jalil abdul jalil ko so yanzu babu laifi ka cewa mutum jalilu ka ce mai rashidu magana da ke saboda wannan lam ya subut a? nasir da ake cewa nasir abdul nasir to an nasir to waɗi musana da maula maula maula an nasir ko abdul nasir to idan aka zoki ma'anar allah ta'ala shi ne mai taimakon bayansa ko wala nasir allahun afa man kala ala bayyanatin rabbim to an nasir yana al-maula kenan to gaskiya dai ala kulli alin Allahu alam na'am الثالثة مسألة أوك اختيار أكبر الأبناء للكنية zabar wanda ya fi kowa shekaru cikin ‘ya'yanka idan za a yi maka alkunya wannan za a fahimci haka lokacin da ma'aike ya tambaye shi wannan hani ya ce da shi faman akbarhu wane ne babbansu to idan za a yi maka alkunya inda da ‘ya'yanka ne za a yi maka alkunya to abin da ya fi dacewa shine a maka alkunya da babban ɗanka amma in kuma kawai da haka ne rarina irin kai ba a taɓa aihuwa maka ba ya'ya irin kana yaron ka ɗan ƙarami baka wuce shekara takwas ba shekara bakwai ana so a maka alkunya shikenan sai ka diba wanda ta fi birge ka shikenan ka ce kawai so kake a ce maka abu abdulrahman ko ka ce a maka alkunyar abu abdullahi irin yadda za a ga cewa malamai da dama wanda sun yi wa kansu alkunya amma kuma ba su da da mun gane irin umu abdullahi na na aisha ana ba laifi amma inda cikin yayanka ne za a yi maka alkunya abin da ya fi dacewa shine a yi maka alkunya da babban ɗanka baban wani mun gane wannan shine alkunya alkunya shine ma su dira bi abin a ummi abin da aka buɗe shi da mahaifi ko mahaifiya ummu abdullahi abu abdullahi mun gane da kyau wanda kuma lokacin alkuniya tana zawa tushiru bil madhi wani lokacin kuma tushiru bil zami irin kaga Abu Jahal wannan tushiru bil zami a irin su Abu Hatim wannan shi kuma tushiru bil madhi da sauransu na'am
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب نعم باب من هزل بشيء wannan babu shi kuma zai sanar da mu hukuncin mutumin da ya yi wargi ya yi tumasanci bishe'in da wani abu wanda fihi zikirullahi a cikin wannan abun akwai ambatan Allah a cikin wannan abin da ya yi wasa da shi ya yi izgiri da shi akwai ambatan Allah awil ƙur'an ko kuma mutumin da yake wasa da alƙur'ani mutumin da ya mai da alƙur'ani abin yi wa izgiri awil rasul ko kuma mutumin da yake tumasanci da ma'aiki alaihi salatu wasalam yake yin izgili da ma'aiki irin za ga waɗansu suna izgili da alƙur'ani ta hanyar idan kana karanta alƙur'ani su dinga kwaikwayar ka har muryar da kake su ɗauke ta ba su da karatu amma kuma kaga kawai suna wawawawa irin da ya kama mai karatun alƙur'ani wannan izgili ne da alƙur'ani bai dace ba mun gane da kyau ko wanda za a ga suna kwaikwayar manzo sallallahu alaihi wasallama wani za a ga cewa hatta tafiyarka da kaza da kaza yana yi kuma yana daga cikin izgili da alkur'ani lokacin da ake karanta shi ya zamanto ka zo da zancen banza ana karanta shi ka ce wal ghawfi la'allakum taghlibuna wannan izgili ne da alkur'ani sannan kuma yana daga cikin izgili da alkur'ani kamar da aya ta alkur'ani abun wasa da ita mun gane da kyau kamar da aya ta alkur'ani abun wasa da ita in ka tashi ka dinga yawancin lokacin mutum yana iktibasi shi yasa iktibasi mutum ya dinga kula lokacin da zai yi shi ba kowane lokaci bane zaka dinga yin iktibasi da alkur'ani ka ce gashi kaza ka dora akan mutane irin akwai lokacin da yana ga iktibasi ne wani ne ne da cikin wannan shugabanni da na Najeriya wanda Malam Jafar ya magana akan cewa lokacin da aka kamanta wani da annabi aka kamanta mutanen Kano da mutanen Taif da kaga wannan irgili ne bai dace ba saboda wanda aka kamanta shi da annabi ba za ka hada shi da annabi ba wanda za mutanen Kano ba za ka hada su da mutanen Taif ba a lokacin mutanen Taif ba musulmai bane mutanen Kano kuma musulmai ne kaga shi ba adalci ciki to lokacin da mutum zai izgili da Allah ko ya izgili da manzon shi sallallahu alaihi wasallam to za mu gani dai wato hadisin da yake cikin wannan babi din yadda zai fassara mana izgili da Allah da manzon shi da kuma bayani akan fadar Allah ta'ala da ya ce wala in sa'altahum lalle wallahi idan ka tambaye su su waɗannan munafukai masu yada gulman nan masu yin maganan nan wanda take ta rashin kirki da rashin da'a idan ka tambaye su kace dan me yasa kuke yin abin nan da kuke yi la yaqulunna zaka ji suna cewa lalle zaka ji suna cewa inna ma na kunna na hudu inna ma kunna na hudu sane dai kadai mun kasance muna kutsawa ne cikin hira da junanmu wani la'abu kuma wasa ne miki ba don komai ba saboda idan tafiya ta zama tana da nisa ba yanda za a ci nisan tafiya sai an ɗauko hira mai daɗi ana cikin hira mai daɗi ana tafiya ba za a san lokacin da za a zo gurin ba wannan shine dalilin da ya sa muke kaji munafiki munafiki akwai daɗin harshe lokacin da zai gaya maka udurin shi zai gaya maka dalilin shi sai ya gaya ba fi ka sanin Allah ya fi ka sanin manzon shi shi kuma daga ƙarshe sai Allah ta'ala ya fallasa shi ubangiji ta'ala ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an da'ifatin minkum nu'adhib da'ifatan bi annahum kanu mujrimin na'am وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا أرغب نعم أرغبكم نعم أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنزعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وما يلتفت إليه وما يزيده عليه na'am wa an ibn umara wannan hadisi an amso shi daga abdullahi dan umar a muhammad ibn ka'ab da muhammad dan ka'ab wa zaid ibn aslam da zaid dan aslam wa qatada da qatada ibn da'ama ibn qatada ibn qatada as-sadusi waɗannan wato abdullahi dan umar sahabi ne amma zaid ibn aslam da qatada dukkaninsu ba sahabbai bane tabi'ai ne dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd wato labarin sashen su ya shiga cikin sashi wato wannan yana daga cikin abinda malaman hadisi suka halitta shi shine ka malamai guda uku sun zantar da kai hadisi guda daya amma wannan ya zantar da kai daga ciki akwai waɗansu kalimatu wanda ya ƙaro maka wanda wancan bai zantar da kai su ba amma shi ma wancan ya zantar da kai waɗansu kalimatu wanda suna da muhimmanci wanda wannan shi ko bai ambace su ba sai zamanto wancan shi ma ya zantar da kai waɗansu wannan kin hadisi a ciki kuma ya kawo maka waɗansu kalimatu wanda shi wannan bai zantar da kai ba wannan bai zantar da kai ba to in ka tashi za ka kawo sai ka ambaci malaman duka guda uku wa kullun haddathani ta'ifatan minhu kowanne daga cikin malaman nan da na zano guda uku ya zantar da ni wani kaso na hadith sai da wani ka koro shi irin yanda hadithu qissatu qissatul ifki a zuhuri ya jo daga wajen tabi'ai guda uku ban gane da kyau sai ya zama to kuma daga karshe ya ce kowanne daga cikin su ya zantar da ni wani kaso na hadith mun gane to wannan ya halatta fadar haka shine dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd wato hadithin sashensu ya shiga cikin sashi wato waɗansu daga ciki waɗannan malaman da aka zana sun ambaci wani kaso waɗansu sun ambaci wani kaso sai zamanto an hada an ba shi hadisi guda ɗaya annahu qala rajulun fi ghazwati tabuka wato hakika yadda lamarin yake wani mutum cikin munafukai ya faɗa lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fita yakin tabuka to ana cikin hanya saboda ma'aiki lokacin da zai tafi yakin tabuka mutanen da ya fita da su daga madina sun fi mutum dubu talatin amma da aka tafi ana cikin hanya abdullahi bin ubai sai da ya dawo da kusan rabin randanar wajen mutum dubu sha biyar ya dawo sai da ya zama toma ana tunanin shin waɗanda abdullahi bin ubai ya kashe wa gwiwa suka dawo sun fi yawa ko kuma waɗanda ma ya ci gaba da su to shi kenan cikin munafukai sai wani ya faɗi wannan maganar ya ce ma ra'ayina mithla qurra'ina haula'i mu taba ganin irin wa'annan masu karatun na qur'ani nan ba masu karatun qur'ani amma ba Allah bane a zuciyarsu argaba budunan sun fi kowa kwadan sa cika cikin su kaji fa wallahi munafiki in ya tashi ko zai magana baya maganar adalci yace mu tunda muke bamu taba ganin masu karatun qur'ani ba wanda suke da kwai lalata kamar waɗannan sahabbai na ma'aiki ya ce sun fi kowa kwaɗayinsu cika cikinsu wala aka zaba alsunan sannan kuma ba wanda ya fi su ƙariya ta baki in za su makazance za su makazancen banza gashi da ƙur'ani amma kuma da zancen banza wala a ji bana inda liƙai kuma sun fi kowa tsoro in aka da abokan adawa ka ji wanda ya siffanta ma da ta alƙur'ani a da zaba buɗunan sun fi kowa kwaɗayin cikinsu ya cika sannan kuma a kazaba alsuna sun fi kowa ƙarya ta harshe zance ka yi zance ba haka ba to sun fi kowa sannan kuma ce wala a jiban inda liƙa'i ba wanda ya fi su tsoron aka haɗu da abokan adawa duk wanda za a ga ya tsere ɗaya ne daga cikin madata ƙur'anin nan munafiki ya ba shi da kirki ya'ani rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu alqurra abinda shi wannan munafiki yake nufi yana yin shagube ne ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi wanda suke mahaddata alkur'ani yana so ya ce da ma'aiki da waɗanda suke masu karatun alkur'ani ne mahaddata alkur'ani ne sun fi kowa lalata a cikin tafiya haka ne yake so ya faɗa amma sai ya faɗi wannan kalma din mun gane da kyau yanzu a nan ka ce ba wanda ya fi kowa lalata wallahi kamar wanda yake sanye da jan riga idan ka ce wanda yake saye da jan riga kaga kowa a yi to kowa ya kallaci jikin shi ya ga ai ba yawan don ba da wani to kaga lokacin da ka faɗa haka wanda yake guri ya sa abin da kake nufi wanda yake guri ya sa abin da kake nufi ba sai ka kama suna ba to haka munafiki yake ya ce ai din yawanci masu karatun kuran nan ko din malaman na su ne yan banza shi yasa irin in mutum ɗaya ya bata maka rai in mutum ɗaya ya yaudare ka baya shi yake nuni akan cewa ba kuma ka zagi masu wannan sifa din ka ga wani ya yi yaudara a matsayin shi na ɗan kasuwa ka ce a yaddin 'yan kasuwa haka suke mutanen banza ne bai halitta ba kai haka na ba a ta'amimi ka ga wani ya yi yaudara cikin ɗaliban ilimi ka ce a yaddin ɗaliban ilimi haka suke bai dacewa kai haka na ka ga wani ya ɗan yi wani abu wanda yake na rashin kirki a matsayin shi na alhaji ya ce a duk wanda suka tafi aikin hajjin nan ko don haka suke sun rena mutane a bai bai halitta kai haka na eh yawa kamar yadda ake wa folisai haka su kuma yi kauri da suka yi Allah kyauta mana na'am faqala lahu auf ibn malik auf ibn malik al-ashja'i sai ya ce wa wannan mutumin ya ce kadabta wallahi ƙarya ka faɗa wani abin da ka faɗa duka ba haka bane walakin naka munafiqun sai dai kai munafiki ne akwai wani abu a zuciyarka wanda yake maka ciwo shi yasa ka faɗi wannan kalma din ba dan Allah da manzon ta ka faɗa ba amma za a yi ka ce manzon Allah ya fi kowa tsoro wajen yaƙi wanda idan aka haɗu a filin yaƙi mun gane da kyau wato albara ibnu azib ya ce idan aka haɗu a filin yaƙi ash-shuja'u minna shine lallazi yuhadibin nabi sallallahu alaihi sadauki a cikinmu shine wanda za ka ga kokarin da yake ya kusa yana annabi annabi a filin yaƙi ba mai tsoro ba ne ba mai lasorosoto ba ne ba mai son jiki ba ne a gaba za ka gan shi lokacin da aka zo ga zo ta hunayin da aka ɗan samu matsala sai da suka yi sahabai a ba maza Allah ya je shiga bana anan nabiyyu la kadhib anabu na abdul muttalib sai shige shiga gaba amma ka zo ka ce wai maza Allah tsoro gare shi ka ce manzo Allah zancen banza gare shi ƙarya kake wannan ka ce kuma manzo Allah kwadan da yake shine cika cikin shi ka taba ganin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya wadannan abubuwan da kake faɗa kuma alqurra'u da kake faɗa waɗanda suke kewaye da annabi wane ne ban sani ba cikin su wane ne zaka ce kaza ne kai dai munafiki ne kawai yace kuma kama bari la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ne wallahi sai na baiwa ma'aiki labarin maganar nan da ka faɗa sai ya ji ta a kunnen shi shikenan fa zaba aufun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai auf ibn malik al-ashja'i ya tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda ya gaya mai kanin labarai ya gaya mai cewa to ga abin da wani ya faɗa fa li yukhbirahu saboda ya bayo ma'aiki labarin abin da waɗannan mutanen banzan suke shiryawa fa wajada al-qur'ana qad sabaqahu wato sai ya samu al-qur'ani ya riga shi sai ya samu alƙur'ani min foki sabai samawatin da ya ja hali a sauku faja a zalikar rajulu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to bayan Allah ta'ala ya saukar da ayawa kuma sai shi wannan mutumin lalatacce sai ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa qadir tahala alhali haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya lafta taguwar shi wa rakiba na qatahu halma ya hausa man taguwar shi ya zo so yake gaya wa ma'aiki magana mai daɗi don manzo Allah ya manta abin da aka faɗa. Faƙala ya Rasulallah, sai wannan munafikin ya ce, ya jaka don Allah, inna ma kunna na hudu. Sani dai kaɗai mun kasance muna kutsawa ne cikin hira, wa na tahaddathu hadithan rakbi muna yin hira irin hira ta ayari na matafiya, irin hira ta yankewa zango. wa naqta'u bihi anna tariq naqta'u bihi anna tariq muna yankewa nisan tafiya ne daga gare mu saboda mu yanke mu ci tazara mai tsawo a cikin tafiyar mu idan ya zama to ana kakaci a ciki saboda in ya zama ana hira wanda ake shan dariya sai ga hira in ta yi daɗi ko ba a sanin dare yayi ce to ya rasulullah saboda haka ne shi yasa muke hirar nan saboda idan ana hira hira ta yi daɗi ba a gajiya amma in ya zama to an yi tungun za ka minti goma wannan ya ce zan shiga gida wannan ya ce zai shiga gida to haka nan in tafiyar ya zama to ba a magana ba surutu ba kayan dariya a ciki tafiya kaɗan za a ji kowa ya kosa da tafiyar kuma wannan tafiya ce wanda muka tunkara ba tafiya ta kwana ɗaya kwana biyu ba kwana uku kwana hudu tafiya ce mai nisa sama da kilo dubu ba shine zai ga ma yake ce to gashi kaga shine dalilin da ya sa muka faɗi wannan da a yi ta shan dariya amma ba don wai mu aibinta ko da sauransu ai kai rasula ka fi karfin mu aibinta ka kai namu ne mu naka ne haka munafiki yake fa galibun umar abdullahi dan umar yace ka anni anzuru ilaihi kai ka ce ni ina kallo zuwa ga wannan munafiki muta'alliqan bi nis'ati naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama halin kasancewa shi ya ratayu da igiyar taguwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya rike igiyar taguwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa innal hijarata tankubu rijlaihi haƙiƙa duwatsu suna cakar kafafuwan shi suna kafuwa a kafafuwan shi ya rike taguwar ma'aiki so yake ma'aiki ce babu laifi wa huwa yaqulu shi yana cewa ma'aiki inna ma kunna nakhudu wa nal'ab sani dai kadai mu mun kasance muna kutsawa ne cikin hira kuma muna yin wasanni ne saboda mu yanke zango na tafiya fa yaqulu lahu shi ko ma'aiki amsar da yake bashi maza Allah yana ce mishi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah ne da ayoyin Allah da manzon shi ko kasance kuna izgili la ta'tadiru la da kafartum ba da imanikum ma yaltafitu ilayhi ma yake baya ma waya ya kallace shi wa ma yaziduhu alayhi baya kara mai akan wannan kalmar kawai haka yake faɗa mishi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru ai uzurinku ba karɓaɓɓe bane akwai wanda uzurin shi yake zamantowa makabuli a wajenka amma wanda ta bayyana kadibu har ma kuma min foki sab'i samawatin Allah ya saukar da ayoyi ai ba zancen ya baka uzuri duk wata magana da zai faɗa maka ba yanda zai wa man asdaqu min Allah haditha ba wanda zaka hada shi da gaskiyar zance sama da Allah ba wanda zaka ce ya kai Allah gaskiyar zance da Allah ya faɗa haka yanda Allah ta'ala dinnan ya faɗa to Allah ta'ala waɗannan bayin shi ne kuma yanda yake tausayinsu ya fi yanda mahaifiya take tausayin ɗanta lallahu arhamu bi ibadihi min alwalidati bi waladiha Allah ta'ala ya fi jin tausayin bayan shi sama da yanda mahaifiya take jin tausayin ɗanta to tunda shi ya saukar da wannan ayar ba wani zancen mu daga muku kafa yanzu akwai lokacin da daga kafa yake da kwai muhimmanci akwai lokacin da kuma daga kafa ba shi da muhimmanci wanda kasancewa wannan mutumin banza ne in ka bi shi da laluma to zai rena ka ne akwai wanda laluma ba tashi bace akwai wanda kuma ake bashi da laluma imam shafi'i yace idza qila hilmun qul falil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahl idan aka ce akramaka Allah kai hakuri sai ka ce musu hakuri ma guri gare shi hakurin mutum ba a gurin da ya dace yayi hakuri ba wannan wauta ce ba wai hakuri bane shirme akwai wanda in ya maka abu aka baka hakuri zaka ce lalle ya cancanci wannan kai hakuri saboda kuskure ne amma akwai wanda ko wallahi idan ya idan ya maka abu aka baka hakuri ka hakura to gobe ta kauyen ka zai bi mun gane da kyau idan ya zama to wani ya girma maka ka ji an ce wani ai baya shi ya guje guje ne a moto an mai magana so ɗaya ya ƙi an yi kaza an yi kaza kowa yake faɗin kukan shi sai da nan kawai tsotsayi ya sa ya taka maka kadarka shikenan ka fita ake cewa da Allah ka yi hakuri tsotsayi ne gashi na hata mutum ma dai ka yi hakuri gashi na hadda bai da sauran suka ce a zancen a bana hakuri ma bai taso ba ce ka za ta da nasiru ta dan in yi kiwo ne la Allah ita ce kashin arziki da kuma ya kasa ya kasa wani tsari ka ce ita ce kashin arziki da yadda ne yanzu program wannan gidan haya da nake ciki nan da shekara uku na fita daga ciki na gina nawa kace ayi ayi da kai kace ga yanda ka tsara kai abin da kai tunani shine ka zanna in ka kawo ta tunda nan da wata biyar la'alla ta kyankyashe wannan kwai da take da sauransu sun tashi suna tashi kai kuma yanda ka tsara duk mata za ka bar su yanzu nan da shekara biyu in ta kyankyashe mata ashirin kenan mata ashirin kowace a shekara ma ta dinga kyankyashe a ɗaya ashirin da ga shekara uku kayi kaza kayi kaza ka ce to wallahi yanzu gida ka yi niyyar siye yanzu kayan hudu in ma baka yi ba hudu ka shiga ka rubuta cikin gauga ka ce ga tana a karanta ka gani a gani a ce mala alhaji babu zancen mutu a cikin lamarin ka ce a'a ni na imani da kaddara amma dai wannan bawan Allah mai guje-guje ba zan ɗaya kafa ba kai a ce to nawa ka siyo ka zalaka ɗari uku ko jika biyu ce wani ne ɗari uku ko jika biyu wannan zai bani miliyan uku kazar ɗaya ka ce eh kuma ku shiga da inda za ku shiga sai ka san da za ka yi da shi kar ka ɗaya kafa da kyat ka rage da ko wata jika ɗari cikin miliyan uku ka ce ga kai yadda ka yi hudda sai ya zama to an samu wani ya shahe maka lamarin na'am eh baya waiwaya zuwa ga lokacin da yake gaya wa ma'aiki yake cewa inna ma kunna na hudu wa nal'ab ba za la iya abin da yake faɗa a billahi wa ayati wa rasuli kunna mutasazi'un shi kuma yana bayan shi na cewa inna ma kunna na hudu wa nal'ab ko kallon shi baya yi saboda ai sai an kula kasuwa ake mata sabtu lokacin da mutum ya zo shi bayan ya yi yaudarar ka ya yaudare ka ya yaudare ka kuma daga ƙarshe yake so ka yarda da shi ai ba za ka yarda da shi ba ai in kima ta zube ƙasa bayan da za a ta taso muru'a to wani wani ya shekara da zancen muru'a idan ka bari muru'a da ka ta zube ko wala ba zancen a ce ka taso da kuma eh eh wannan na فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل na'am fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli da ya kamata a ce mun kalla al'ula matsala ta farko wahiyal azima ita ce matsalar da tafi kowace girma shine anna man hazala bi hadha fa innahu kafir wa alaikum assalam wa rahmatullah haƙiƙa dukkan mutumin da yayi tumasanci yayi wargi da Allah ko da manzon shi ko da ayoyi na Allah to haƙiƙa ya fita daga musulunci saboda Allah ta'ala ce la ta'tadiru sai ce qad kafartum kuma yana daga cikin wa izgili da Allah da manzon shi izgili da sunna ta Allah ko ta manzon shi sallama yana abin da ya shafi mutumin da ya tsaye da gemu ka dinga ganin wadan suna mai izgili ya ustaz kaga wani in ka dan gyara tafiya da sauransu sai maka wani suna sunan da bai dace ba wani lokacin suna ana maka ne da izgilewa ba wai suna Allah bane ake maka wallahi kalka ji ana ce maka ya ustaz kaga kawai da gaske kawai ustaz din suke nufi wallahi wallahi wallahi wannan su izgili da suke maka shi yasa wani lokacin in ka ji an ce wa mutum arama to kalka yi tunanin cewa araman na gaske ne akwai zai iya yiwa araman na cuntuwa ne zai iya yiwa araman na ƙarya ne aka mashi zai iya wa araman na zaji ne aka mashi to ka tsaya ka kallaci in aka ce wa mutum akar makallahu to wani lokacin izgili ne ake wa mutum to in ya zamanto ana izgili da irin abin da ya shafi abin da Allah ta'ala ya karantar umarni na Allah ko umarni na manzon shi ko ga wani wannan shi bakin idan sau ko wani susa ka dinga mai izgili wannan shi ma izgili ne da Allah da manzon shi mun gane da kyau duk abin da ya zamanto umarni ne daga Allah ko da manzon shi bai dace ba a matsayinka na musulmi ka yi faɗa da wannan umarnin bai dace ba a matsayinka na musulmi ka yi izgiri da shi har ka dinga kafa irin mutanen da suke irin waɗannan abubuwan da waɗansu abubuwa ko ka raka wasan kwaikwayo da su ko ka dinga waɗansu abubuwa da su shi yasa lokacin a cikin wasan kwaikwayo akwai abubuwan da za ga cewa akwai izgili da alkur'ani ko izgili da manzon shi sallallahu alaihi wasallam mun gane da kyau الثانية matsala ta biyu anna hadha tafsirul ayati wato haƙiƙa wannan shine tafsirin ayar da take cikin suratul tauba wannan abin da aka aka yi bayani akan shi na abin da ya shafi yin izgiri da Allah da manzon shi shine tafsirin aya fi man fa'ala zalika ka'ina man kana cikin dukkan wanda ya aikata haka duk yanda yake duk a inda yake الثالثة matsala ta uku alfarku bainan namimati wa bainan nasihati lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallama bambancin da yake tsakankanin annamimanci da kuma yin nasiha ga Allah ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama an gane da kyau wato saboda annamimanci shine ya gulma saboda lalata mutum kaga lokacin da shi wannan mutumin yake cewa ai mutanen nan mu taba ganin mutanen banza ba masu son su cika cikinsu masu tsoro a wajen abokan rawa kuma da ta alƙur'ani wannan zai sa wanda ake yi wanda ake bashi labarin ya ji kyamar san masu karatun alƙur'ani sai ya zama to yana kaffa kaffa da su lokacin da mutum ya zo yana ta caccakar waɗansu wanda suke mutanen Allah ne kaga wanda yake gayawa din idan sun yarda da magana da yake gaya musu shine wannan zai sa su kyamaci wannan mutumin ɓangaren da kyau shi ne wata tana ba da labari ta ce kiristoti ‘ya'yansu idan suna yara kayan wasa ake siya musu na aka sai musu kayan wasa suna nan suna ta yi kawai wata ran sai a ɗauke shi idan aka ɗauke sai su zo su ce ina kayan wasan mu a ce sai a ce musu muhammadu ya ɗauki tun daga wannan lokacin sai a samu su ƙiyayyarwa muhammadu mun gane da kyau aka waɗansu wata mace ta faɗa saboda idan aka ce wani ya ɗauke maka kayanka za ka ji kana son shi ko kuma a zai fita daga ranka zai fita daga ranka ne to sai zamanto ana ana samu su kyabar wannan shi yasa duk wanda zai kawo gulma ya yada ta tsakankanin mutane abin da yake ba haka ba ya faɗi cewa kaza ne to kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a duk iya zancen da kaji kace sai ka isar da shi to wani lokacin kai kuma zaka zama to tacaccen makareci ta inda ma kai baka taba tunani ba kuma in kace in ya faɗo kunnan ka kai ma sai ka isar da shi kace ji ne to zaka zama to ka ji ne mun gane da kyau wannan annamimanci baya baya halatta dan abin da zai zama to ka jefa kyamar wani a zuciyar wani kuma da niyyar lalata tsakankanin suna bai dace ba to amma an nasihatu lillahi wa lirasulihi shine da'a ga Allah da manzon shi sallama arabi'a mas'ala ta hudu alfarqu bainal afwi alladhi yuhibbuhu Allah wa bainal ghilzati ala a'da'illah bambanci tsakankanin rangwame wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake son shi da kuma kausasawa akan abokan adawa ba za ka ce ba a nan ma'aiki alayhi salatu wasalam bai rangwamta mashi ba shi wannan mazala ko kallon shi bai yi ba a wannan akwai kausasawa kan abokan adawa abokan adawa ba a ce a kowane lokaci ba ka dinga daga musu kafa mun gane da kyau saboda Allah ta'ala dama da ya siffanta waɗanda suke tare da annabi ya ce a shiddawo alal kufari ba wai masu daga kafa bane akan kafirai in kaga sun daga kafa to idan uwansu ne mumi mun gane da kyau walladina amanu والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فهكا مؤمنين سكي الخامسة مسألة تبير تقرشي أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل daga cikin uzurruka mutum ya kawo hanzarin su ya ce kaza ne yasa ya faɗi kaza akwai wanda bai ma dace baka amsa irin wanda muka yi na wannan satin kenan mana mamudu na mai matalar mu daga sai mu fara da to abinda muka yi daidai Allah ta'ala ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tun taba harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk